شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 24 ga ainihin watan rabi'ul sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da 15 ga watan julai shekara ta 2001 muna karatun littafin sharhu sunna ta alhimamin mu'i sunna alhafizul bagawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi da iyayen shi da malaman shi da sauran musulmi baki daya a inda muke ainihin karkashin kitabul imani babu bayani a'malil al-islami wa thawabi iqamatiha babin da ke bayani akan ainihin ayyuka na musulunci da kuma ladan tsayar da waɗannan ainihin ayyuka na musulunci din sai malam ya kawo mana ainihin hadisi wanda akan shi muka kwana a inda muka ji wani mutum ya zo ne wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya akan a bayyana mishi ayyukan da za su sa shi ya shiga aljanna waɗanda kuma insha Allah za su sa ya nisanci wuta bayan an bayyana mishi sallah ne abin da ya shafi zakka azumi hajji sannan annabi ya nuna mishi kofofin alheri kula da azumi nafila kenan da kuma abin da ya shafi kula da sadaka sannan da mutum ya tashi da daddare yana sallah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsoron ruwar kan al'amarin nan namu na ainihin addinin musulunci shine ainihin sallah sannan kuma ma'ana tozon al'amarin na musulunci shine jihadi to sannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe ya mishi nasiha da wasiya akan cewa ya kiyaye ainihin harshen shi ya kula ya yi taka tsantsan sai Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi sai wannan mutum sai yake cewa to in na rike harshe na kuma da me zan yi magana ya manzon Allah ko kuma yanzu nan har abubuwan da muke faɗe da bakunan mu ma da harsunan mu sai an kama mu da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin akwai abin da ke kifa mutane cikin wuta ta fuskokinsu irin ainihin harshensu ko kuma akwai abin da ke sa mutane su yi kifa ɗaya kwala su fada ainihin cikin wutar jahannama ta ƙeyarsu irin munanan ayyukansu to sa'annan sai muka ji cewa dai malam ya ce wannan hadisi al-imam abu isa tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to shine anan ne muka kwana to babban abin da hadisin nan ya jawo hankali daga ƙarshe shine ka san abin da harshen ka zai rinka faɗi ka rinka ainihin aunawa in ba haka ba wallahi azimi sai ka waye gari duk baki ɗayan ibadojinka harshenka ya yi maka ta'adi ya lalata maka waɗannan ibadoji allah ya kiyaye allah ya tsare shi ne malam kamar yadda ya saba a cikin kyakkyawar ɗabi'an nan tashi a cikin wannan littafi nashi mai ɗimbin albarka sai ya kawo tarihi takaitacce na shi wannan sahabin da ya ruwaito hadisin da takaitaccen tarihin tabi'in da ya ruwaito hadisin sannan ya zo kalmomin nan da ake ganin suna da wahalar a fahimce su a hadisin garibul hadis kenan sai biya fassara su malam ya ce wa mu'adh ibn jabalin abu abdurrahman al-ansari al-khazraji ya ce mu'adh dan jabal shine sunan sahabin ainihin da ya ruwaito hadisin alkunya shi baban abdurrahman balansare wato waɗanda suke su ne mutanen da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah ya yabe su ya yi musu kirari ya ce wallazina tabawwa uddara wal imana mutanen da suka mallaki ƙasar madina suka mallaki imani yuhibbuna man hajar ilaihi duk wanda ya gudun hijira zuwa gare shi suna ƙaunar shi suna son shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu in suka ɗau abu suka bayar shi kenan sun fidda ransu akan wannan abu ba su da sauran ransu yana biyayya abin ai na taɓa bayar da keke ai na taɓa bayar da jaki na taɓa bayar da gona sun manta da wannan abu shi kenan a lahira suke fatan Allah ya biya su wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai su ɗauka su baka su haƙura su fifita ka akan kansu Allah ya ƙara musu yarda shi yasa sayyidina Umar ya kiyaye wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula da amanar waɗannan mutane da manzon Allah ya danka a hannunsu har da ya zo rasuwa Umar yana kwance cikin jini cikin wasiyar shi wadda Imam Bukhari ya ruwaito a babu maqtali Uthman sai da ainihin sayyidina Umar ya ce mutanen madina mutanen kirki ne sun ba mu gidajensu sun ba mu gonaki sun ba mu 'ya'yansu mun aura sun kula da darajojinmu sai umar ya ce ina roƙon arziki kun ga karewa suke yi su raguwa suke baƙi zuwa suke garin ƙara yawa yake sai sai na umar ya ce duk yadda juyin juya halin zamani ya don allah a kula da haƙoƙinsu in wani su ya laifi a yi mai sassauci a yafe mishi mun fahimci wannan da kyau ko sayyidina umar kenan wasiyar da yake nan game da ainihin al'ansa mutane ne suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce alama daga cikin alamomin imani a ga kana son al'ansa waɗannan mutane waɗanda suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi mishi hidima suka kare shi da izinin Allah to alkhazraji shi wannan ainihin wato mu'azu dan jabal din nan alkhazraji daga cikin ansar din wato dangin sa Anas kenan an gane ko dama muka ce manya manyan kabilu guda biyu ne akwai Ausu da Khazraj ko to wannan mu'azu yana daga cikin ainihin Khazraj mata fi ta'uni amwas ya rasu a ainihin annobar da aka yi a amwas sanata sab'in aw samani ashara shekara ta ainihin sha bakwai ko kuma shekara ta sha takwas bayan annabi ya rasu da kamar shekara bakwai sai wata jaraba wata annoba ta faɗo wa sahabbai malam ta rinka kashe su a cikin mako guda sai sahabi fiye da dubu ya mutu annoba ciwon kai mai azaba ciwon kai bai jin magani nau'ukan zazzabi jante mura nan da nan da ta kayar da kai shikenan sai dai a ɗauki gawaka sai da ta kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da dama to a lokacin wannan annoba a shekara ta sha bakwai ko kuma sha takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan sahabi mu'az dan jabal ya rasu kaɗan daga cikin darajojin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ranar alkiyama mu'az dan jabal shine sarkin malamai shine shugaban malamai ma'ana dan malikin malaman lahira kenan mun gane wannan da kyau ko manzo Allah yake tsakanin mu'az dan jabal da malamai in za a shiga aljanna ramyata hajrin kamar a ɗauki dutse a jefa ga ma'azi can zai shiga aljanna sannan ga tawaga kuma malamai suna biye da shi za a shiga aljanna ga shugaba can gaba mu'azu dan jabal kenan ƙwararren malami ne gogaggen malami to da wannan munasaban ne zaka gane sirrin da yasa ashe annabi ya aike shi da'awa da annabi ya naɗa shi ƙasar yaman a matsayin shi na gavna a matsayin shi na mai wa'azi ashe duk sanda za ku tura mutane su tafi wa'azi ba wai kowane ɗan ta kife za ku ce wai in dai ya gyara niyyar shi tafi wa'azi to me zai gaya jama'a wannan bid'a ce ta yan jama'atu tabligh wai sai a ce wai ko dai yaya dai ka dai daure dai ka fita a'a sai kana da karatu tukuna sannan zaka ainihin fita sai kana da ilimi shi yasa kaga sai da annabi ya tura shi kasar yaman kuma ya mishi wasiya akan in kaje ga irin yadda za kai ga irin yadda za kai ga irin yadda za kai domin malami ne malamai ake turawa wa'azi jama'a duk yadda kake so motar mai gidanka ta lalace a daji duk yadda ka so ta taso in kai ba bakanike bane zaka iya ta da ita dole sai an je an nemo bakanike ko haka duk sanda aka ce ga batattu batacce fa ba zai iya shiryar da batacce ba sai dai ya ƙara dilmiyar da su ai lazimi ne sai a samu manyan malamai ana tura su waɗanda suka iya jawabi suka iya bayani za su tsaya su fitar da hukunce-hukuncen musulunci yadda ya kamata su ake turawa suke wa'azi su ne irin su mu'azu dan jabal irin su ainihin ali ibn abi talib irin su sahabi abu musa al-ash'ari irin su ne manzon Allah yake turawa yanzu lokacin da aka tafi aikin hajji aka nada abubakar siddiq shine amirul hajji da ayoyi suka zo game da suratul bara'a ana so a je a karanta wa arnan da ke makka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira kowane sahabi to kowane sahabi ne ya iya qur'ani ai ba kowanne ne ya iya qur'ani ba wasu su basu iya ba domin baiwa ce sai aka kira sayyidina ali gangaren daga cikin manya-manyan malamai na alqur'ani manzo Allah ya ce kaga ayoyin nan ka je tsakiyar makka a lokacin aikin hajji a tara arnan da suka rage a makka din nan a karanta musu wannan ainihin ayar cewa daga bana sai bana ta faru ta kare duk wanda manzon Allah ya alkawari da shi to a cika mishi alkawarin shi zuwa kwana kaza ko wata kaza ku fita ku bar garin amma daga bana kar wani arne ko wata arniya ta sake zuwa aikin hajji ko wani arne ya sake zuwa ainihin aikin hajji labudda sai dai musulmi saboda shegantaka suke zuwa suke yi ana aikin hajji sai su zo suna ainihin aikin hajji tsirara mazaje wai sai su ce ba yadda za a yi wannan tufafi da ka je kai sabon Allah kai ci riba kai kaza wai kuma ka zo kai aikin hajji da shi don haka sai mazaje su rinka yin tsawafi da rana tsaka mata kuma da daddare sintir za ka ga tana kewayawa musulmi suna labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak su kuma suna hadawa da talbiya ta arnantaka labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka Allah baka da abokin tarayya sai dai dan wani dan kadan haka a gefe sannan mata su ne suna haɗawa da zikirori irin na maguzawa ane ana kewaye ka'aba ana alyawma yabdu ba'dahu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu a yau fa wai za a ga farjinta duka ko kuma a ga dan wani bangare kaɗan sai ta ce amma Allah ya isa duk wanda ya kalla dan me kika bayyana arniya mun fahimci wannan da kyau ko ku je ku karanta littafin uyunul asar na al-imam ibn sayyid nas al-ya'muri za ku ga irin shigantakar da waɗannan mutane suke yi Allah ya kiyaye wa abu wa'ilin abu wa'il wanda ya yi riwayar wannan hadisi kun ga shi kuma alkunya shi muka ji ko haka al-imam al-bagawi yake in ya kawo maka sunan sahabi to sai bayyana maka alkunya shi in kuma ya kawo maka alkunya shi ne sai kuma ya bayyana maka sunan shi huwa shaqiqu ibn salama al-asadi shine ainihin shaqiqu dan salama dan kabilar ainihin banu asad adrakan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya riski annabi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yasma minhu shay'a sai dai bai taba jin komai daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ma'ana yana daga cikin karshe karshen waɗanda suka zo karshen rayuwa annabi kenan gashi dai ya ga annabi amma ya tabbata cewa bai taba karbo wani hadisi ko ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to irin wannan in ya ga annabi din a halin yana nan da ainihin wato dabarar shi ya iya bambance abubuwa sai a ce yana daga cikin sigaru sahaba ƙananan sahabbai in kuwa yana ɗan ƙarami ne ɗan laɓuɓin jariri a goye a baya uwar shi ta je da shi ko uban shi ya je da shi wannan ba za a kira shi sahabi ba amma ya kai matsayin da za a iya tantance wannan ainihin yaro yana da wayo yana da hankali da sauransu to sai dai bai taɓa ruwaito wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya samu martaba ta sahabbantaka domin sahabi shine wanda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu yana ainihin kan wannan imanin da ya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ya zan ya rabu da annabi bai riga ya yarda ba ina fata an gane wa zirwatu sanami a'lahu zirwatu sanami din nan da aka ce to a'lahu wato tsororuwar tozo na ainihin addinin musulunci to shine jihadi shi yasa sai da jihadi za a kare mutuncin addinin musulunci ya jama'ar musulmi saboda ai maganin waɗanda ke kawo shari'ar Allah cikas wa qawluhu maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama yace illa hasaidu alsinatihim ai ba abin da ke kifa mutane wuta su kifa ɗaya kwala da ƙeya ko kuma su tuntsira gudi-gudi su afka wuta da fuskar su illa hasa'idu alsinatihim sai ainihin abubuwan da harsunansu suke girbewa ya'ani ma yaqtati'uhu min al-kalam wato irin maganganun da harshe yake yankowa mutum shi yake kai mai wannan harshe wuta shubbiha bima yuhsadu min az-zar'i idza juzza sai aka kamanta irin girbo magana da harshe yake yi da irin yadda ake girbe shuka yayin da ake datse ta yadda kaga ainihin ake datso shuka ake girbo ta haka ake kwatanta maka ainihin wato yadda bakinka yake saro maganganu iri-iri dinnan Allah ya kiyaye wa qauluhu sannan kuma maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace Uh, wato yanzu nan ya gama fassara magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai kawo maka wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani wadda ta zo da irin wannan kalmar ainihin wato hasa'id dinnan to ta zo da ainihin hasid wa qawluhu maganar Allah madaukakin sarki da Allah yace hatta ja'alnahum hasidan khamidina har sai da muka sanya su hasidan me ma'anar hasid a wannan aya khamidina me ma'anar wannan ay husidu bisaifi ai sai da muka girbe kafirai din nan da takobi wal mauti da kisa hatta hamadu har sai da suka mace wa humudul insani in aka ce humudul insani mautuhu mutuwar mutum jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko ma'ana sai da ainihin muka bi muka girbe su aka sassare su sa'annan suka mace yanzu ya kawo maka kalmar ne hasidan dan ya bi ainihin ya fassara maka ita kawai shi yasa ya kawo maka alakar ta qur'ani wannan ita ce aya ta goma sha biyar cikin suratul anbiya qala hafizahullahu Allah ya tsare wannan malami ya ce to yanzu wane ne ya ce qala hafizahullahu shine almajirin muhammadu dan as'ad dan muhammadu dan hafadat al-abbari shine ya faɗi cewa Allah ya tsare Muhammad dan As'ad hafadatul ainihin abbari shi ainihin mai ruwaito wannan littafi na sharhu sunna sai ya ce haddasana shekul imam al-husayn ibn mas'ud radiyallahu rahimahullahu قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه kaga wannan hadisin al-Imam al-Baghawi ya ruwaito shi ta hanyar al-Imam al-Bukhari ne shine ya ainihin tike har zuwa ga sahabi Abdullahi dan Amr dan As shi Abdullahi dan Amr dan As wanda ya ji wannan hadisi daga wurin shi shine al-Imam Amir ash-Sha'bi Amir ash-Sha'bi yace naji malami na Abdullahi dan Amr yana cewa قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin arziki musulmin kirki musulmin da ke bin ɗabi'un musulunci daidai wa daida shine musulmin da sauran musulmi suka kubutu daga harshen shi da ainihin hannun shi baka zage su ba baka yi musu sharri ba baka yi musu kazafi ba baka rubuta kaza ba baka taba dukiyar su ba baka buge su ba baka zubda jinin su ba kana nan kana addinin musulunci to kai ne musulmin arziki amma aka ce kana musulunci kai kenan ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ka yi wannan sharri ka yi wannan kazafi ka bugi wannan ka kashe wannan ka rubuta akan wannan ka yi ƙarya nan ka haɗa nan lallai kai musulmin banza ne jama'a mun gane wannan da kyau ko wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu muhajiri kuma almajiri na gaskiya kun san a ƙasa hausan aka ce algafata malam sai ce almajiri dai ko asalin kalma almajiri daga almuhajiri wanda ya hijira to wane ne almajirin gaskiya me yawo yana ko ɗan ƙanzo ko ɗan dago-dago ko kuwa wanda ya rike buta da carbi yana yawo yana kaza yana kaza shine ainihin almajirin gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ainihin annabi ya ce wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu almajiri muhajiri na gaskiya mai ƙaura na gaskiya shine wanda ya ƙaurace wa ainihin wato abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya hana al'imam al-bagawi ya ce haza hadisun sahihu wannan hadisi ne ingantacce domin al'imam al-bukhari ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi wa abdullahi ibn amr ibn al-as ibn wa'il as-sahami al-qurashi abu muhammad ya ce shi abdullahi dan amr dan as din nan shine ainihin dai abdullahi dan amr dan as dan wa'ilu as-sahami yaya ne eh rinka yi mana magana an akwai to shine yace Abdullahi dan Amr dan As dan ainihin Wa'il basahami ba Quraishi Abu Muhammad al-Kunyashi baban Muhammad mata sanata 69 ya rasu ainihin shekarar hijira tana da 60 da ainihin tara wa yuqalu samanin kuma ana cewa ainihin wato a wata fadar an ce shekara ta 68 wasu suka ce 69 wasu suka ce 68 wa abuhu abu abdullahi amr ibn al-as baban shi shine ainihin abu abdullahi wato baban abdullahi kenan amru dan as ma'ana ɗaya daga cikin mutane biyu da manzon Allah ya ce ibn al-as mu'minan ƴaƴan as muminai ne da hisham dan as da amr ibn al-as manzon Allah ya shaidar cewa muminai ne duk duniya in ta haɗu akan zagin su ko tsine musu albarka wallahi bakin da ya zage su baki ne mai tsoyi baki ne mai wari la'anan nan baki ne tunda bakin albarka ya ce muminai ne magana ta ƙare jama'a mun gane wannan da kyau ko amru dan as babba daga cikin ainihin manya-manyan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara musu yarda to wane ne ya ruwaito wannan ainihin hadisin daga gare shi shi wannan ainihin tabi'in sai ce wa amirun shi kuma amiru huwa amir ibn sharahabil shine amiru dan sharahabil abu amrin sha'abi baban amr ba sha'abi al-imam sha'abi kufiyun mutumin kasar kufa ne ta iraki adraka 500 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ya riski sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama guda 500 mata sanata arba'in wa mi'atin ya rasu ainihin hijira na da shekara ɗari da ainihin hudu wa qala abu mijlazin amma abu mijlaz shi kuma sai yace amir ibn abdullahi a sunan shi amiru dan abdullahi ba amiru dan sharahabil ba sharahil eh amma sharahabil ne asalin sunan shi وروي عن الشعبي وروى عن الشعبي زكريا بن أبي زائدة أبو يحيى الأعمى همداني كوفي yace daga cikin almajiran al'imamu sha'abi akwai mai suna zakariya dan abi za'ida baban yahaya al'a'ama shahararren malami ne amma shi makaho ne shi ainihin almajirin wannan da muke magana akai hamdaniyun yace mutumin kasar hamdana ne kufiyun shi ma mutumin kufa ne wasu mu abi za'ida to sunan abu za'ida din da aka ce zakariya dan abi za'ida zakariya dan baban za'ida to baban za'idan ai ba suna bane alkunya ce me sunan baban za'idan yace khalid sunan shi khalid sunan da bahaushe ke cewa haladu qauluhu to yanzu zai fassara mana kuma kalmomin da suka zo cikin hadisin kuma ya fitan mana da ma'anarsu ya ce maganar da annabi ya ce man salimal musulmuna musulmin arziki shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga ainihin wato harshen shi bai zage su ba ba ruwan shi da su arada annal muslimal mamduh annabi na nufin cewa musulmin da ake yabo musulmin kirki wal muhajiral mamduha hakanan kuma wanda almajiri ko mai hijirar da ake yabo man hadhihi sifatuhu wanda wannan ita ce siffar shi ba ruwan shi da kowa amma kana almajiri duk ka cika gari da ɗauko ɗan ƙanzo kai ne bawan Allah kai ne nan kai karatu amma ka je can kai tsegumi ka zagi wancan kai gulma kai annamimanci kai ba almajirin gaskiya ba ne jama'a mun gane wannan da kyau wallahi jama'a kowa ya iya da bakin shi wallahi wannan bakinka da ka gani ranar alkiyama wallahi rufe shi za a yi ka gama barna da shi a nan duniya ranar kiyama sai a sa kwado za a sa ankwa za a sa gam za a sa duk abin da za a sa Allah ya ce alyawma nakhtimu ala afwahihi yau sai a rufe bakin kafafuwan nan da hannayen nan su za su jawabi sai duk sun gama ba da shaida gaskiya sannan sai a bude bakin sai kuma ana bude sai lima shahidtum alaina lima shahidtum alaina ke kafa me yasa kika ba da shaida kai babban yatsa kai hannu kai kaza me yasa kuka ba da shaida sai an tsakana Allahu allazi an tsaka kullu shay'in ai kai ka san ba ma magana kafa ba ta magana baki baya magana amma Allah da yake iya sa komai yayi magana a duniya shi yasa muka yi magana kuma Allah ya isa ya sa komai yayi magana saboda haka abin da ake ce maka ya kai dan uwa musulmi wallahi sanda ka zauna kana zagin wani sanda kika zauna kina zagin wance sanda kuka zauna kuna zagin suwa ne ku auna sallolin kuɗin nan fa za a ɗiba a biya suwa na ɗin nan azumominku sadar da zumunci biyayyar iyaye ayyukan nan da kake aikatawa na alheri kana ganin da su ne ka zama musulmi ranar alkiyama su za a ɗiba a rabawa mutane sai ka waye gari ka zama tantirin matsiyaci ba ka da komai haka annabi ya ce wa sahabbai ko kun san wane ne matsiyaci suka ce wanda bai da dinare bai da azurfa ba wazobiya ba kwan stalin ba dutchman ba ba komai a manza Allah manza Allah ya ce wannan ba shine matsiyaci ba ya ce matsiyacin cikin al'ummata shine wanda zai je ranar alkiyama da karɓaɓɓiyar sallah da karɓaɓɓen azumi zakka an karɓa ya yi biyayya iyaye an karɓa ga lada jibge yana haɗiyar yau da kwaɗayin zai shiga aljanna sai a ce ai kuma ya zagiwa ne sai a ce to a ɗibo sallolin shi na rana kaza a biyawa ne ai ya ci amanawa ne ai ayi kaza ai ya zagiwa ne ai yau na kazafi ai yau wance kazafi ya ci dukiyar ne ya yi kaza sai a waye gari kafin a tashi kiyama duk wannan alherin shi an raba wa jama'a da ya ci haƙƙinsu sannan ga sauran kaya jibge na laifuffukan mutane ya yi ashariya da yawa ya yi zagi da yawa ya yi kaza da yawa sai a ce to ya aka iya ku da kuke da sauran haƙoƙi bari a rinka ɗibo zunubanku da gwargwadon yadda ya zalunce ku sai a rinka jibgawa a kai ƙarshe sai a wurga shi cikin wuta shi yasa ka ji tsoron Allah sanda zaka zagi wani din nan ka auna da kyau ka gani sanda zaka yi wani ko wance sharri din nan ka auna da kyau ka gani sanda zaka rubuta kaza din nan akan wani ko wance ko akan su wani ka auna ka gani wallahi tallahi addinin musulunci ba demokuraɗiyya ba ne addini ne don haka kaji aka ce addinu ai abin da zaka yi a biya ka ranar kuma aka ce mata yawmuddin ranar biya a wannan rana ba za a biya bane tsakanin zunubai da ainihin waɗi ba za a biya bane tsakanin kuɗi balle ka ce ai za a je lahira babu kuɗi a a tsakanin lada ne inna ma huwa bil hasanati was sayyi'at ladaddaki da zunubai da su ake cinikin dandalin kiyama Allah ya kiyaye shine sai ya ce to duk wanda ka gani musulmin arziki to shine mai wannan sifa la annal islama yantami yantafi amma lam yakun bi hadhihi sifa ba wai fa ana ce maka bane musulunci yana koruwa ainihin wato daga duk wanda yake da wannan sifa ba wai ana ce maka wanda yake zagin musulmi ko yake dukansu ko yake cin amanarsu ba wai ana kore shi daga ainihin musulunci bane jama'a mun gane wannan da kyau ba wai ana ce maka almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi to wanda duk yake zagin musulmi ba ana ce maka kafiri bane ana ce maka ba dai musulmin arziki bane kawai fa huwa ka qaulihim kamar yadda ainihin larabawa ke cewa ne annasul arab ai larabawa su ne mutane wal malul iblu ai raquma su ne dukiya shin wannan ana nufin cewa ba wasu mutane a duniya sai larabawa ba wata dukiya sai ainihin abin nan sai raƙuma a kamar yadda nan ma sai ka ji masu kuɗi ce haba ai kuɗi motoci ai su ne kuɗi wanda ya mallaki gidaje fa ba kuɗi ba ne kuɗi ne amma yuridul afdala minha ana nufin cewa a cikin mutane larabawa su suka fi a cikin ainihin wato dukiya raƙuma su suka fi shine abin da masu wannan karin magana suke nufi كذلك أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين haka nan daga cikin ainihin musulmi musulmin da ya fi kowanne falala shine wanda ya haɗa kiyaye haƙoƙin Allah da kuma kiyaye haƙoƙin bayan Allah musulmi wal kafu an a aradihim musulmin da ya kame kanshi daga cin mutuncin musulmi shine musulmin arziki wa afdalul muhajirina mafi falala daga cikin waɗanda suke almajirai ne masu hijira man jama'a ila hijrani watnihi hijrana ma harrama Allahu alaihi shine wanda ya hada bayan gudun hijira da ya bar ƙasarsa saboda ana kafirci ko fasikanci ko bid'a ko shashanci ko lalacewa sai kuma ya je ya hada tare da ƙauracewa abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mishi to shine tsantsa almajiri almajirin gaskiya kenan yanzu shi kenan ba wai daga an ji almajiri ko ɗan kanzo ko ɗan dagwa-dagwa ba shine haƙiƙanin almajiri ba ba shine haƙiƙanin mai hijira ba amma mai hijira shine wanda yadda ya bar sabon Allah ya bar ƙasar kafirci ya bar bid'a ya bar cin mutuncin musulmi to mai hijira na gaskiya kenan qala adama Allahu zillahu Allah ya dawwamar da inuwar wannan babban malami shine Muhammad dan As'adu Hafadatul Attari yace haddathana Sheikhul Imam Al-Husayn ibn Mas'ud rahimahullah qala akhbarana Al-Imam Abu Ali Al-Husayn ibn Muhammad Al-Qadi قال أخبرنا قال أخبرنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حبيب النيسابوري حدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه حدثنا القاسم بن زكريا المطرز أبو بكر حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل abu ainihin wato musa shine ba'ansa abu musa ainihin al'ashari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce muka ce ya manzon Allah wanne musulunci ne daga cikin ainihin ayyukan musulunci ko ɗabi'un musulunci wacce ɗabi'a ce tafi ainihin falala tafi daraja duk mai son falala fa ya tsaya a alkur'ani da hadisi jama'a falala ta gama karewa kakaf duk wata kasuwar falala to an gama cinta a cikin alkur'ani da hadisi kana ƙetarawa duk inda ka ƙetara bayan alkur'ani da hadisi wallahi ko attaura ka ɗauko ko injila babu wata falala a ciki baki ɗaya saboda zuwan alkur'ani ya soke su tsakaninka da su sai dai ka yi imani da su amma ba za ka buɗe attaura ko injila ka ce za ka nemo falala ba gashi dai kuna ji cewa suka ya manzon Allah ayyuka ɗabi'un musulunci menene ya fi falala kala sai ce man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi shine musulmin da sauran musulmi suka ainihin kubuta daga harshen shi da kuma hannun shi wannan ɗabi'a ita ce ɗabi'a mafi kyau daga cikin ɗabi'un musulunci hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne da malamai suka haɗu akan ingancin shi akhrajahu jami'an an sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi al-amawi Bukhari da Muslim sun haɗu akan ruwaito wannan hadisi tare da inganta shi ko sai malam ya ce akhrajahu jami'an dukkan su su bi da Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi daga Sa'idu dan Yahaya dan Sa'idu Baquraishi Al-Amawi ɗaya daga cikin ainihin kabilar Banu Umayya dangin su Usmanu kenan Allah ya ƙara musu yarda wa Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa Balansare al-Ash'ari din nan da yace Abu Musa al-Ash'ari ismuhu abdullahi ibn qaisin sunan shi abdullahi dan qais wannan yana daga cikin fa'idojin wannan littafi na sharhu sunna tare da shi da littafin sunan tirmizi in suka kawo maka alkunya sai su faɗa maka sunan wannan mutumi in suka kawo maka sunan shi sai su faɗa maka alkunya shi yanzu ka daɗe kana jin abu musal ash'ari abu musal ash'ari sai ce sunan shi abdullahi dan qais wabnuhu abu burda amir ibn abdullahi ibn qais dan shi din nan kuma da kaji an ce Abu Burda to me sunan Abu Burda din ai sunan shi Amiru dan Abdullahi dan Qais shi kuma tabi'i ne waɗannan su ne kakannin al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari shugaban Ash'ariyawa kenan ko qauluhu ayyul islami afdalu da ainihin abu musa ya ce mun tambaya annabi muka ce wace ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'in musulunci ta fi falala ai ma'anar wannan ayyu khisalil islami afdalu wace ɗabi'ar musulunci ce ta fi falala duk kaga waɗannan ɗan uwa musulmi karka manta fa imam al-bagaw ya ce babu bayani a'malil islam ayyukan musulunci ayyukan da zaka bi a gane kai musulmin kirki ne ba surutu ba ka je ka cika gidan rediyo kafofin yada labarai jaridu ko ina surutu ku ne musulmi ku ne musulmi ga cin amana ga sabon Allah ga keta haƙƙin bayan Allah ba wannan ba aka ce ɗabi'u na gari shine ya zan ka zauna lafiya tare da kai da 'yan uwanka musulmi ka mutunta su ka tsara mutuncinsu ba ƙarya a kansu ba taɓa dukiyarsu ba zub da jininsu to shine ka ɗauki ɗabi'a ta gari daga cikin ɗabi'un musulunci قال أدام الله ذله حدثنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال كاجي إرم مغانا دمك إرنا الخلال غاشي ببما لمن حديثي نعما كاجي ميسيد فرا fura da nono zai zauna ya dama maka ka sha yanzu ma ba ga sunan ba sai bude shago kes a bakin kasuwa ne a bakin hanya ne yana sai da fura da nono yana damawa da inji yana sayarwa wallahi tallahi shine mutuncin ka yanzu kana da sana'a kana da sana'a shine mutuncin ka shi yasa ku tarbiyanci ƴaƴanku akan sana'a dan ɗanka ka saka shi a boko kar ka saka shi ya zama bokoko a'a yana boko ya je ya dawo in ya je dawo ɗin nan to ya same ka a kasuwa ku haɗu a gona ku haɗu a wuri kaza makeri ne kai tinka ne kai ɗan walda ne kafinta ne tela ne kai duk sana'ar da kake yi wallahi ka je ka koya wa ɗanka ka koya wa 'ya'yanka su taso a cikinta yadda ba za su rinka kyamar wannan sana'ar ba amma wai kaɗai wai daga kun sa 'ya'ya a boko wai sai ku fita kasuwa da burgame da buhu ku tafi neman abinci su kuma suna nan a ɗaki suna bacci wai ɗan boko baya zuwa gona a ina ka karanta duk bani isra'ila ba 'yan boko ba ne akwai wanda ya kai su noma a duniya yau ƙasar israel akwai wanda ya kai israel noma a duniya ba 'yan boko ba ne ɓangaren jami'ar ahmadu bello nan da ke can wajen shika dama da shika duk menene fannin harkar gona ne waye ya yi sardauna sardauna sardauna ce aka yi namiji uban 'yan boko shi ba ma ɗan boko ba ne gama gari kawai shi namiji ne a maza ma uban 'yan boko amma gashi sai da ya ɓangaren noma gashi nan makaranta ce sukutun da guda ga federal university of technology ta can ainihin abin nan agric ta makodi federal university of agriculture ta makurdi jami'ar kimiyya da fasaha akan noma duk abin da ake nomawa ka je za ka yi karatu a kai kai digiri kai digirgir ka dingire a ciki dan menene za ka ce wai dan boko ba zai noma ba duk ku kuke lalata 'ya'yanku sai daga ƙarshe ɗanka ya zo ya zama ɗan iska ya gagara wai kai ba za ka kai ɗanka kai me yasa kai ka je kana ziga zigi a gaban ƙira kana yi sai ka bar shi diya bi gari da ƙarya ya yi wa 'yan mata nan ƙarya ya yi wa 'yan mata ƙarya daga baya kuma sai a zo a ce ɗaya lalace wallahi ƙarya ne kowa ya boko ya ce wai sai ya samu aikin gwamnati wannan ƙarya ne ƙasashen asia sun fi kowa yawan mutane a duniya ai amma ku je ku duba ku gani hard labor suke aikin ƙarfi da ayyukan 'yan abubuwa waɗanda ba a rasawa sai ka ga ɗan fefin fefin haka yan kayan wasan yara yan kayan ado a ɗaki sai ka ga yaro ya gama sakandare shi yake zama sai kafa small scale industry ɗan ƙaramin masana'anta ya ƙaramin masana'anta sai a zauren gidansu ne a ɗaki ne sai ya ɗan samu aikin yi boko kuma kana nan da satifiket ɗinka a ƙarƙashin adaka ran da duk juyin juya hali ya zo aka ce ga aiki sai kai ran da ba aiki kuma kana da sana'a wallahi sai ku ga kun zauna lafiya amma kun bar yara kun sangartar da su sai dai su wuna a cikin anguwa su ta buga wa 'ya'yan jama'a ciki su ta sace awakin jama'a su ta sace kudaden jama'a su hana jama'a zaman lafiya su sha shalushu su sha ganja su buga kai za su iya kashe kowa ba su da imani duk wannan fa mugun aikin ku ne ku iyayen ba ku yi tarbiyyar su ba dan ka tarbiyyanci jikin mutum baka tarbiyyanci addinin shi ba baka tarbiyyanci hankalin shi ba wallahi ka zalunce shi wallahi gwan maka hana ɗanka abinci ka tarbiyyantar da shi addini da ɗabi'a ya fi sauƙi amma ku duba irin yadda ake wa 'ya'ya Allah ya kiyaye gashi dai kaji ya ce akhbarana Ibrahim ibn Abdullahi al-Khallal akwai babban almajirin Imam Ahmad ibn Hanbali haka kowa ya san shi abubakar ne khallal abubakar mai dama fura duk duniyar ilimi inda duk kaje ka ce abubakar al-khallal za a ɗauko maka yana da kitabul jami littafi ya rubuta wajen mujalladi talatin karatu ne na fiƙihu da hadisi da yake karɓowa daga malamin shi imamu ahmad bin hanbali amma yana yana dama furan shi kuma yana karatun yana rubutu ka je ka ga kitabu tarajjul kitabu wane ne ahkamu zumaini duk gashi nan ya rubuta littafai birjik kuma yana yana sana'a shi jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa wallahi kar ka zauna haka ka dan samu wata sana'a ka iya ka samu wata sana'a ka koya ƴaƴanka ka tarbiyance su duk amana ce Allah madaukakin sarki ya baka قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد قال حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فضالة أن عبيد يتي manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi jawabi a hajjin bankwana mun yi bayani makon da ya gabata game da wannan hajji hajji ce gagarima hajji wanda manzon Allah bai taba aikin hajji ba sai ita shi yasa aka gayyata aka zo aka cika aka hadu aka tafi to da aka gama hudubar karshe da aikin hajji da sauran ibadoji sai manzon Allah yayi wa mutane taudi'i wadda'ahum yayi musu bankwana to daga nan ne aka gane hajjin bankwana kenan ita kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yi kuma yayi wa jama'a bankwana ya dawo gidan shi bayan yan watanni ya rasu fa salawatullahi alaihi wa alihi fil akhirati wal ula annabi yace ala ukhbirukum bil mu'min jama'a kuna son in bayyana muku waye mu'mini wane ne true believer do you want the definition of a true believer wane ne mumini na gaskiya ba wai ƙarya da surutu ba muminin gaskiya kuna so in bayyana muku tamkar sun ce i kenan mu ma nan mun ce i ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almu'minu min man amina nasu man aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim mumini shine wanda mutane suka amince da shi akan dukiyoyinsu da kuma kansu sun amince ba zai ci dukiyarsu ba ba zai zalunce su ba ba zai musu sama da faɗi ba ba zai je ya ainihin lalata musu dukiya ba sannan sun amince game da kansu ba zai ainihin yi musu wani tsari da za a zo a lalata ɗabi'arsu ko rayuwarsu ko abin da ya shafi lafiyarsu ko rayukansu ba ya jama'a mu tsaya mu rinka auna kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah in yi jawabi takaitaccen jawabi jawabin nan nashi sai tattaro abubuwa da yawa fa yanzu ku duba wannan maganar yace mumini shine wanda al'umma suka samu yaƙinin zaman lafiya tsakanin su da dukiyarsu cewa ba zai taba su ba ba zai taba dukiyarsu ba a matsayinka na ofisa kai ne minista ko kai ne dj ko kai ne pamsec ko kai ne director kowane mukami kake da shi tsakaninka da Allah kana jin jama'a suna da aminci a kan kansu game da kai suna da aminci a kan kansu game da dukiyarsu ko ku za ka wawushe dukiyar jama'a ka yi sama da faɗi saboda mayaudaran malamai na yaudarar ka ayyan labai in dai ana hajji ana umara in dai ana sadaka in dai ana biyayya ana sadaka ana kyautatawa almajirai ai babu komai ai dama dukiyar ta jama'a ce to in dai ana ɗan rarrabawa babu laifi wallahi sun kai ka sun baro ka imamul bukhari ya ce in ka saci dukiyar gwamnati dukiyar jama'a wannan dukiya ga ta nan kasa ce ta yadda in ka bayyana musu za su ce gaskiya yallaɓai akwai sake sai ka biya ya ce to ko ka ce jama'a na tuba ku yafe ni ba ta yafi ba sai ka fito ka ce jama'a na saci kuɗin ku miliyan ɗari ko miliyan kaza ko dala kaza yadda su ji nauyin abin tukuna su ga za su iya yafe maka ba wai kawai za ka tafi hajji ko za ka umara sai a tara jama'a to jama'a za mu je hajji ko mu dawo ko ba mu dawo ba ba yadda za a yi sai ka fito ka gaya musu karara haka imamul bukhari ya faɗi ka je karanta kitabun zakati a cikin sahihul bukhari jama'a mun gane wannan da kyau ko haka a matsayinka da kake daraktansu ko dj ko famsec ko minista ko shugabansu a ma'aikata shin sun amintu game da kawunansu za su zauna lafiya ba su kwana ɗarɗar za ka haɗa musu shari a kore su daga ofis haka nan ku rinka lura dai da kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka zama muminin kirki ba sai al'umma sun amintu daga gare ka yaushe kana da awar kai musulmi ne kai mumini ne wani dan iska zai baka kuɗi daga ƙasar waje ka zo ka tada fitina a ƙasar ku iyayenka ne za a kashe yan uwanka ne za a kashe gidajen ku za a ƙona al'umma ku za a lalata shi kuma yana can ƙasar yana kallon ku a tashar CNN yanzu mutum nawa aka kashe dawa dawa aka kashe yanzu gari kaza shikenan sai ka zo sai jinjina maka kaya asara ku duba ku gani duk ƙasar turai lafiya ake zaune amma me yasa suka ƙi barin ku ci gaba ku zauna lafiya kai ɗan afirka kullum yaƙi na basasa a ƙasarka ake ƙasa da ƙasa yaƙi yaƙin tattali yaƙin siyasa yaƙin addini yaƙin ƙabilanci a ƙasar afirka me yasa ba a addini ne a ƙasar turai babu bambancin ƙabilu ne a ƙasar turai babu matsalar tattali ne ba matsalar siyasa ba zamantakewa yau da kullum me yasa ba sa rikici akan haka me yasa sai kai dan afirka za a je a baka kuɗi ka zo kana kashe yan uwanka ka je ka ga irin barnar da ake a kasashen sierra leone da kasashen liberia je ka ga irin bala'in da ya faru a kasashen burundi ka duba duk irin waɗannan fitintunu da ake fama da su na rigingimin addini ka duba duk waɗannan bala'o'i ba su faru ba sai da kai ɗan afirka ka ainihin buɗewa maƙiyanka waɗancan turawa da suka kashe iyayenka da kakanninka suka bautar da su kai kuma yanzu suka zo suka baka kuɗi ka hana danginka zaman lafiya ka je ƙasar sierra leone ka ga irin ta'adin da ake yi sai a je a ba yaro hoda iblis ya shaƙa ya buga kanshi kanshi ya kaɗu sai a ce duk ya bi mutanen garin ya kashe su sai a samu manja manja duro guda a soya shi sai awa uku yana tafasa a wuta sai a tattaro mutanen ƙauye a ce su ta tsoma hannunsa a ciki su zo su wanke hannu a ciki su wanke hannu wai ba sauran zaɓe kan wanda ya sake saka ƙuri'a a duniya kenan ba ma tijanuka ba ba kenan tunda an soye maka hannun sai ga hannu ya ƙaƙandare haka yan uwanka ku je ku samu mutanen ƙauye haka siddan su wani ma bai san sunan tijjanika ba ne sunan shugaban ƙasarsu sai a ce wai long sleeve ko short sleeve gajeren hannu kake so a yi maka ko dogon hannu ka san ka je ɗinki wurin tela do shirt ba haka za a ce ba long sleeve dogon hannu to sai a datse maka wuyan hannu a a short sleeve kake so sai a datse maka nan cinye hannunka ko a kuntiletin daga hammata waɗannan abubuwan muna faɗi ne saboda 'yan najeriya suna da son dukiya ba sa son su yi wahala su samu guminsu ƙarshe me yake faruwa shine irin wannan wannan saurayi ya gama sakandare ya faɗi wannan ya gama jami'a ya faɗi wannan ya gama kaza ya faɗi ba aikin yi kuma ga girman kai kamar ɗan jaki to sai al'amarin ya zo da zaran wani ya taho ya ce kaga wasu 'yan daloli nan rike suka gani so nake a hargitse al'umma nan sai ce an gama oga yana shan shalushewai buga kanshi ya shaƙe hoda iblis shi kenan sai ce masa an gama aiki ya ji ya kashe dangin shi in ba afirka ƙasar baka fata ba ba inda ake wannan karnakancin da fir'aunancin a baka kuɗi ka kashe danginka ku je ku samu cnn documentary ɗinsu da suka yi ainihin a cnn man documentary wanda ainihin aka yi a abin nan a cnn akan ainihin cry free town babban bala'in da ya faru yara ƙanana ga sunan sojojin da ke liberia da sierra leone in kuna zaune kuna hira da su sai su ce ai da ka ga yaro ya girma karami gaban ku karshen ta sai dai ka ganka a asibiti a ƙasar masar ko a ƙasar ghana yara ne yan ƙanana an horar da su rashin imani yaro ɗan ƙarami ɗan shekara goma shekara takwas ya zo wucewa gaban ku ko sojoji me za ku ɗauka ashe an je an horar da shi yadda zai zo ya wurga bom tsakiyar ku ba ku sani ba yana wucewa sai dai ku ga kun tashi da bom sai dai ka ganka a garin asibiti kafa ka ta salibe ko wuyanka ya salibe ga sunan sai ka ga an tattaro su sai ka ji yaro ya ce shi ya kashe uwar shi shi ya kashe uban shi wani soja da ya zama disarmed ya zo ya sallama kan shiga ainihin wato sojojin kwantar da zaman lafiya yake faɗin cewa shi ya kashe uwashi da uban shi aka ce ya aka yi ce kawai zuwa ya dama ya je kamo uwashi da uban shi ya sa suka kneel down kowa ya gurfanar da gwiwa shi ya zagi uban la'ada waje ya ce ka gana min azaba ina karami don haka yau zan rama ya sa almakashi ya datsa kunnen uban ya rinka datsar kunne hanci baki leɓe haka ya rinka datsar uban sannan da ya gama ya sa bindiga ya fata-fata da naman uba uwar kuma ya ce ke baki taba min komai ba ina karami kin kula da ni dan haka ke wan bulo sabin da za a yi miki nan da nan ya maka mata bindiga a goshi kawai sai ta tashi aiki shi ya kashe uwar shi da uban shi dan Allah me yake haifar da wannan shine in samari suka zauna ba su da aikin yi abin da yake faruwa kenan ka zauna baka da aikin yi kuma suka ce an idle man is devil's workshop duk mutumin da ke zaune zaman banza haka turawa suka ce su da kansu suka ce to wannan dandalin shaidan ne shagon iblis ne kana zaune a ɗaki ba kai karin kumallo ba ka ce sai ka samu soyayyen dankalin turawa da hanta da soyayyen kwai kai kuma a gidanku koko ake sha don haka an miko maka koko ba za ka sha ba sauran tuwo ba za ka ci ba sai ka so- soyayyen dankali soyayyen hanta soyayyen kaza ubanka bai taba cin wannan ba kuma ka ce sai ka ci kuma ka ki sana'a kuma kai ka faɗi jarabawa don haka dole ne duk inda wata akuya ta makara da daddare sha ɗayan dare tana harare garke tana neman hanya sai ya buge ta ya danne yanka a kwata an jima sai ya kawo ana ciniki a buhu dole sai ya ji daɗi saboda me saboda matsala ta yi matsala ba zai yiwu ka shirya rayuwa akan karya kuma ka ce za ta tafi daidai ba an shirya kai boko ka dogara da shi baka ci ba boko ya tsine maka albarka sana'a baka da ita sannan ga girman kai kuma ka ce sai ka ji daɗi za ka je ka nemi 'yan mata classic waɗanda suke grade 1 su za ka je ka nema 'yan matan da sai manya-manyan fasikai suke nema kuma ka ce irinsu za ka nema wannan zai sa kai fashi da makami wannan zai sa a haɗa magun-magun da kai a yi kaza a yi kaza wallahi iyaye wajibi ne ku tashi da tarbiyyar 'ya'yanku in ba haka ba al'amarin nan fa wallahi yana ci mana tuwo a ƙwarya jama'a Allah ya kiyaye to gashi dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi musulmin arziki kuma shine wanda jama'a ba ma ashe musulmi ba kadai suka zauna lafiya wanda jama'a baki daya ya tsare su daga harshen shi da hannun shi musulmi ne ba musulmi bane ba abin da ya shafe ka ka je ka ce ainihin bari a hada fitina a tada fitina tsakanin musulmi da kafirai bari a je a yi nan bari a je a yi nan a'a musulmin arziki shine wanda ya bar mutane suka zauna lafiya da hannun shi ne da harshen shi ne ba ka je ka rubuta rahoto a jarida ba ka hada kabila kaza da kabila kaza fada ka hada ainihin al'umma kaza da al'umma kaza fada ka hada jama'a kaza fada wannan duk ba aiki ne na musulmin arziki ba والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله mujahidi kuma sojan gaskiya shine wanda ya gwagwarmaya da kanshi wajen ainihin yi wa Allah da'a duk wata gwagwarmaya da kai ka je ka zaunar da kasar Liberia kasar Sierra Leone zaman lafiya ka yi yakin bayafara ka yi yakin Hitler yakin duniya na ɗaya na biyu duk ka yi yakin kwato yanci duk ba nan ne mujahidi ba mujahidi na gaskiya shine wanda ya iya jihadi da kanshi har ya zan ya fusgi kanshi da kanshi har ya kai shi gabin Allah to wannan shine mujahidin gaskiya wal muhajiru man hajara al khataya wa dhunuba almajiri muhajiri na gaskiya kuma shine wanda ya kaurace cewa kurakurai da ainihin manya-manyan zunubai wannan hadisi ne ainihin kyakkyawa har al'imamu ahmad ma fitar da shi a cikin kitabul musnad domin al'imamul bagawi akwai irin waɗannan hadisan ba zai bayyana matsayinsu ba domin tsari ne bi na malaman salaf malaman salaf dama shine suka ce man asnada laka faqad ahalaka ai wanda ya kawo maka isnadi kuma ya gama maka komai mutum ya dafa tuwo da miya da man shanu ya kawo maka da ruwan sanyi a gaba kuma wai kana jiran ya zo yana ɗauka yana sama ka baka to wace shigantaka ce wannan suka ce duk malamin da ya zo kawo hadisi ya kawo maka isnadi ai ya gama maka kai da ka karanta isnadi in dai ka iya za ka gane ya inganta ko bai inganta ba shi yasa za ku ga ɗabi'ar malaman da ba su cika tattauna a ƙarshen hadisi su ce wannan hadisi ya inganta ba bayan sun kawo isnadi duk da al-imam al-bagawi yakan yi haka yakan yi haka galibi ga hadisan da suna cikin bukhari muslim ko tirmidhi amma galibi yanzu kama wannan hadisin kun ga bai bayyana matsayin shi ba to me yasa saboda ya riga ya idar da amana ta ilimi ya kawo isnadi hadisi ne dai kyakkyawa fadalatu ibn ubayd al-ansari min bani amr ibn auf fadala dan ubayd al-ansari din nan yana daga cikin ainihin kabila ta banu amr dan auf wato mutanen gabashin madina kenan haka ake so ka kware da sanin anguwanni da jama'a da ƙauyuka da garuruka na musulunci dan ka iya sanin yadda kowa ya bullo yanzu wannan fadalatu dan ubayd al-ansari to aka ce min bane amr ibn aufin to banu amr ibn aufin su ne ke awalil madina gabashin madina gabas da madina su ne mutanen da suka taba fitina a tsakaninsu ta kabilanci har suka jefa jefa aka farfasa wa juna kai aka ji rauni manzon Allah ya tafi yana sulhun su har aka zo lokacin sallaye bilal ya kira sallah ya ce wa abubakar siddiq ko za ka yi mana limanci abubakar ya ce matukar dai kuna su shikenan abubakar ya wuce yana limanci can sai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo annabi ya keto masallaci ta baya a tsaye a tsaye yana ratsowa har ya zo sahun farko ya tsaya mutane fa sai hankalinsu ya tashi to ga manzon Allah ya zo ga kuma abubakar yana limanci to yanzu ya za a yi kenan nan da nan sai suka hau tafi da hannu abubakar kuma baya waiwaye a sallah amma da ya ji tafi ya yi yawa sai ya waigo sai ya ga wane mutum manzo Allah ne kuma a bayana ni dan Abu Quhafa ina nan da nan sai Abubakar ya nemi ya ribas ya jawo baya sai manzo Allah ya dakatar da shi tsaya tsaya ka ci gaba kai Abubakar sai ga ai na gode Allah ni dan talaka jikan talakawa har na isa manzon Allah ya dini sallah sai ya daga hannu a sallah yana godewa Allah sai ya ja da baya dai annabi zo ka wuce wannan kujera sai kai in kana da rai sallallahu alaihi wasallam to shi ne ainihin anguwar da ya je kenan anguwar su ainihin wato a fadalatu dan ubaidin daga cikin kabila ainihin wato banu amma gabas da madina ne ko a yanzu akwai anguwannin da an basu dan tarihi ba wai dan ko da mutane a cikin su ba sai kaga yan dabinan su da makamantan su kama ainihin irin su bani quraiza da sauransu sai kaga ainihin yan anguwannin su gashi nan an dan kewaye an bari saboda dai tarihi kawai to dai gabas da madina ne wannan anguwar su take amma irin waɗannan anguwannin a da an ce maka gabas da madina wato sai ka fita garin madina kenan za ka same su amma a yanzu za ka samu suna tsakiyar gari ne saboda ƙasa na ƙara faɗi gari na ƙara faɗi wa amr ibn malikin abu ali aljambi amr dan malik kuma alkunyar shi abu ali aljambi yu'addu fil misriyin ana kididdige shi ana saka shi daga cikin mutanen ƙasar masar wa jamb jamb din nan da kaji an ce aljambi dan kabilar jamb qabilatun min al-yaman qabila ce daga yaman amma dai shi yana daga cikin mutanen ƙasar masar ai wannan abu ne mai sauki a iya ganewa ko ma'ana mai wa iyaye da kakanni ne suka yi hijira suka dawo ƙasar masar din kamar imam malik ai imam malik dan ƙasar yaman ne amma tun kakannin shi can na sama tinka tinka tun suka dawo madina suka zauna dan haka sai ka ji ana al-asbahi da ka ji an ce al-asbahi to dan yaman kenan duk inda mutum ya je akwa ibam ya zauna a kalaba ya zauna ko a ina ko a ina ne ya zauna cross river duk inda ka ji ana bagobiri akwai bagobiri ne a kalaba ba inda bagobiri yake a kalaba duk inda ka ji an ce bagobiri ina ne ba zan fare ne kenan ko haka ne ko to haka irin wannan قال حفظه الله حدثنا الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبحي الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البركي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال الأعمش يا كربو دقى أبو سفيان دقى جابر جابر عن عبد الله يتي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya ce ya manzon Allah wace ɗabi'a daga cikin ɗabi'un musulunci ce tafi falala qala sai annabi ya ce an yaslama almuslimuna min lisanika wa yadika ɗabi'a ta mai falala a musulunci wadda tafi kowace ita ce musulmi su kubuta daga ainihin wato harshenka da kuma hannunka irin waɗannan abubuwan za ku rinka ganin su kamar yadda za ka zo ka ji sai gaji an ce me ya fi falala me ya fi falala annabi sallallahu alaihi wasallama yana duba yadda zamani yake ɗabi'un musulunci duk suna da falala amma in ya ga wannan zamani ne da ya lalace iyaye ba sa kula da tarbiyyar 'ya'yansu da ka zo ka tambaye shi wani aiki ya fi falala sai ya ce uba ya tarbiyyar ɗan shi da ka zo ka tambaye shi in ya ga zamani ne da 'ya'ya ke yawan wulaƙanta iyaye sai ya ce abin da ya fi falala iyaye 'ya'ya su girmama iyayensu qala fa ayyul jihadi afdalu daga cikin jihadi wanne ya fi falala qala sai ya ce an yi jawaduka wa yuhura qadamuka ka je jihadi ta da addinin Allah har a yanka dokinka a kashe dokinka kai kuma a zub da jininka da kai da dokinka duk gaba ɗaya a kashe ku shine jihadin da ya fi kowanne falala qala sai ce fa ayyu salati afdalu to daga cikin salloli wacce ce ta falala qala sai annabi ya ce tulul qunuti wadda aka dade a tsaye sallar da ta fi dadewa a tsaye sallar duk da aka dade a tsaye to ita ce kowace sallar da ta fi kowace falala jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa ɗan liman ya saba yana yi muku alamtar kaifa ya saba yana wa shamsi ran da ya ɗauko wa tsuri ku ɗan yi haƙuri kaɗan kai kuma liman kakka ɗauki ɗabi'ar kullum kai kenan ka tsawaita a'a annabi ya ce duk wanda yake limanci ya rinka tunawa a bayan shi akwai tsoho akwai gajiyayye akwai wanda ya gaza akwai wanda yake rago akwai mata akwai yara akwai wanda yana da wata bukata sai ya gaza a yi sallah sai ya dan zo yana ga nan da minti biyar an yi da sallan nan sai ya tafi wurin bukatar shi sai annabi ya ce sai ka takaita saboda su amma sai ya ce in kana sallah kai kadai sai ka tsawaita gwargwadon yadda ka so nan kuma duk wanda ya zo ya makale ya bi ka ya san abin da ya bi to wannan hadisi ainihin shi ma hadisi ne ainihin kyakkyawan hadisi al-imam muslim ya ruwaito wani bangare na daga wannan hadisi wa jabirun jabir din nan da aka faɗi a wannan hadisi huwa jabir ibn abdullah ibn amr ibn haramin al'ansari shi ne jabiru ɗan abdullahi ɗan amru ɗan haram al'ansari abu abdullahi as-salami shi kuma ɗan ƙabilar banu salama ne jama'a mun gane an mai alkunya da baban abdullahi ma'ana da ya haifi ɗa sai ya sa mai sunan mahaifin shi kenan don haka sai ya zama baban abdullahi jabiru ɗan abdullahi mata bil madinati sanata samanin wa sab'ina ya rasu a madina hijira na da shekara ɗari bakwai da ainihin wa shekara tana da ainihin saba'in da takwas shekara tana da saba'in da takwas wa abu sufiyana abu sufiyan ɗin nan kuma da kaji an ce ba abu sufiyana ɗan harbi baban mu'awiya ba a wannan ismuhu talhatu ibn nafi'in talhatu ɗan nafi al-makki mutumin ƙasar makka yasa ka rinka bambancewa kada dan kaji an ce wane wane da ka saba ka bincika tukuna shine ko ba shi bane shi yasa wajibi ne ka je ka koyi ma'arifatul rijal mazaje da ke ruwaito hadisi ka san su dan ka iya bambance abubuwa wal a'mash al a'mash din nan fa ismuhu kun ga a'mash ai ba suna bane ma a'mash ma'ana mai dindimi wanda bai gani sosai shi yasa malamai suka ce bai halatta ka faɗi mutum da wata mummunar siffa wadda bai so ba sai in ta zama labudda kowa ya riga ya san shi gurgu ne yadda ka faɗi sunan shi baka ce gurgu ba ba za a gane ba babu laifi kowa ya san shi mai ido ɗaya ne duk inda baka ce magaji mai ido ɗaya ba ba za a gane ba to ya za a yi sai ka ce wani ya zo eh yaya kaza kaza ba a gane shi ba sai ka ce da Allah magaji mai ido ɗaya ai wani ba a gane shi ba wani mai makahon nan wani kaza kaza babu laifi a nan ba zagi ba ne amma in ya zan baya so kuma ya zan an wadatu daga a faɗi wannan to ba daidai ba ne ka faɗa mishi ya ce baya son a ce mai suna kaza lakabi kaza bai so to karka gaya mishi addinin musulunci ba addinin yan iska bane wal a'mash a'mash din nan ismuhu Sulaiman ibn Mihran Sulaiman dan Mihran al-Kahili maulan lahu da kaji an ce al-Kahili to maula ne gare su maula yana ɗaukar ɗayan ma'anoni guda uku kamar yadda malaman hadisi suka bayyana kamar yadda al'imamu suyubi a cikin alfiya ya ce wala'u hilfin wa wala'u itikin wa wala islamin ka misilil ju'ufi wala'u hilfin larabawa suna da wata ɗabi'a ita ce kamar ni da kai sai mu ƙulla abota cewa to wane kai amini na ne duk bala'in da ya same ni ya same ka duk alherin da ya same ni ya same ka haka ni ma game da kai to a irin wannan amanar zamantakewar duk sanda matsala ta same ni ka zo ka samu ana dambe da ni misali kana zuwa kawai sai ka naɗa hannun riga sai mu yi ƙoƙari mu kifar da wannan haka tsakanin kabila da kabila sukan yi wannan yadda duk wadda ta zo ta tsogali ɗaya daga kabilan nan sai waccan ta taso to shine irin wannan a ce kai bahaushe ne sai kuka haɗa irin wannan da nufawa to in ka zo cikin tarihinka za ka iya rubuta sunanka kai ne ahmadu dan isa bahaushe banife sai a ce a'a ya aka yi bahaushe banife sai ka ce ni bahaushe ne asalin kabila ta kenan sannan banife me yasa nufawa abokan amana ta ne jama'a mun gane wannan to wannan shine wala'u hilfin akwai wala'u itikin in ka sai bawa ka yanta sai ya zan shi wannan bawa kabila kaza ne kai kuma da ka yanta shi kabila kaza ne to in ya zo rubuta sunan shi sai ya rubuta sunan kabilarka sai ya zama wannan sunan kabilar ka da ya rubuta sai a ce ai kai ba dan kabila kaza bane ya akai sai ya ce ai mai gidana da ya yanta ni a lokacin ina bawa ai dan wannan kabilan ne dan haka nake danganta kaina gare shi ko kuma ya zama wala'u islamin wala islamin ya zan ya musulunta a hannunka ne to shi kenan sai ya zan shi din nan ba kabila ka bane amma in ya je rubuta sunan shi sai danganta kan shi ga wannan kabila me yasa kake danganta kanka ga kabila kaza kai ba cikin su kake ba sai ya ce saboda wurin su na musulunta jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sai al-Imam Suyuti sai ya ce kamislil ju'fi in ka karanta arba'un hadis al-hadis al-awwal ai zaka ji a cikin sunayen Bukhari zaka ji al-ju'fi to aljufi din nan ai wata kabila ce wadda ba kabilar bukhari ba amma me yasa ake danganta kakan shi zuwa ga wannan kabilar sai dan kakan bukhari ya musulunta a hannun yan wannan kabilar ne jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine aka ce alkahiliyu maulan lahu da aka ce bakahile dan kabilar kahil to shi ba dan kabilar bane asalatan amma maula ne wato bararran bawa ne gare su kunyatuhu alkunyashi abu muhammad in ka ji an ce alkunya to shine baban wane ko baban wance manyan malaman hadisi ba su zauna ba sai da suka zage al-imamu muslim yana da littafi kitabul kuna wal ansab al-imamu ibn abdul barri yana da littafi al-kuna wal ansab al-imamu darqutni yana da littafi al-kuna wal ansab wai abin da ake so ana son a fidda jaki daga dumani akwai waɗanda ba a san sunansu ba sai alkunyarsu to kuma sai zan alkunya ta yi iri ɗaya kuma garinsu ɗaya sai ka ji wannan abubakar wannan ma abubakar to ya za a iya ganewa shine sai ka ji an ce abubakar wane to sunan shi wane wane abubakar kaza kuma wane wane kamar cikin sahabbai ga abubakar siddiq ga abubakarata sai a ce abubakar siddiq sunan shi ainihin wato abdullahi ibnu abi kuhafa abubakarata fa sunan shi nufai ko mun gane to fa'idar waɗannan littafan kenan ka je ka same su ibnu abdulbar ya rubuta muslim ya rubuta dara kutun ya rubuta manyan malamai dai kutubul kuna wal ansa nasaba kuma sai ka ji ana cewa mutum alkaza to shine sai ka je ka duba me yasa ake mai nasaba zuwa ga wannan wannan nasabar daga ina ta samo asali kama ainihin wato wannan al-imamul bagawi ba mun ji ana cewa alfarra ba alfarra ai mun kawo dalilin da ake cewa alfarra ma'ana mahaifin shi yana sana'ar aikin buzaye buzu wannan na dabbobi yana gyarawa ya siyar shi yasa sai ka ji ana alfarra mai buzu to ba wai wali mai buzu irin na kasashen ba wali da zai jefa buzu ya hau a'a shi sana'a yake ba hawan buzu yake ba eh kamar khadir ne khadiru annabi khadir me yasa ake ce mishi khadiru ko khidiru aka ce saboda ya aje buzu yana kai sai aka ga buzin ya zama kore yadda ka ga ciyawa shine sai suka sa mishi khadir ko khidir daga kore shine sai sunan ya zama nashi haka dai malamai suka faɗi je kaka karanta akwai littafi sukutun da guda da al-imamu ibnu hajar ya rubuta akan tarihin khadiru waye annabi khadiru me tarihin shi me duk abin da ya shafe shi malaman hadisi kenan alherin Allah ya kai musu mata sanata samanin wa arba'ina wa mi'atin ya rasu bayan hijira na da shekara 148 wa sufyan ibn sa'id al-thawri sufyan dan sa'id al-thawri kaji yau kaji sunan sufyan ko da ka saba jin shi da mai da nasba shi kullun kana jin ana cewa al-imam al-thawri al-imam al-thawri to sunan shi sa'id sufyan dan sa'id al-thawri abu abdullahi baban abdullahi mata sanata ihda wa sittina wa mi'atin ya rasu hijira na da shekara 161 jama'a mun ji wannan hadisin da kyau ko to bayan da ainihin al'imamul bagawi ya kawo mana ainihin waɗannan hadisai ya ainihin wato fassara mana ya nuna mana duk fagogormayar da ake jama'a ana son a nuna maka kyawawan ɗabi'u ne na musulunci jihadi ne ka kiyaye mutuncin mutane ne ka martaba mutane ne ka ga darajar mutane ana nuna maka ba abin da ya hada ka da ka ci mutuncin mutane ko ka zub da dukiyarsu sai kuma yace qala adama Allah zillahu haddathana Sheikh al-Imam al-Husayn ibn Mas'ud rahimahullah qala akhbarana al-Imam Abu Ali al-Husayn ibn ibn Muhammad al-Qadi قال حدثنا أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان حدثنا والدي إملاءً kajifa ya kai dan malam ko dan liman ko dan ladan ko dan kwamiti ne ma kowane ne kai ma'ana in babanka malami ne sai ka zauna ya biya maka karatu kana jin wannan yace haddasana abu tayyib baban tayyibu ya ba mu hadisi da waye baban tayyibu din shine sahalu dan muhammadu dan sulaiman sai yace haddasana walidi babana ya ba mu hadisi to waye baban nashi shine muhammadu dan sulaiman sai yace imla'an amma ta hanyar shifta ba zama ya wai yana karanta mana muna saurare ba ba kwafi mana ya a allo ba ba littafi ba mu ba a'a yana faɗe ne mu muna rubutawa shine imla'i dictation shifta ta hanyar haka muka ruwaici hadisi shi kuma baban nawa yace haddasana abubakrin wallahi abin da yake wajibi kenan in Allah ya wa babanka baiwa malami ne sai kai kokari ka zauna ya koya maka karatu kuna ganin kala rawi kowa san kala rawi a Najeriya Allah ya gafarta mishi a ya rasu yau shekara ɗaya ko shekara biyu ko kala rawi kowa san shi a Kano dan Sulma ne dan daba ne dan tauri ne kaura ne in almuru tai kawai sai kada ya sa hana sallar shi ya fita ganta ne ashe in dare yayi ya dawo sai zauna gaban uban uban ya biya mai karatu can sha biyun dare ya dawo daga Sulman shi ya gantalen shi fa yana nan sai uban ya kwanta ya rasu makaranta ana ɗiban karatu da safe karatun fiƙihu karatun abubuwa jama'a za su watse to tunda mala ya mutu shikenan makaranta ta mutu sai aka ce a'a ai za a ci gaba da karatu an samu malami waye malami sai aka ce lawa wannan lawan lawan lawan wannan lawan mai abin nan ice ya zauna ya ce ya zauna shi ya ci gaba da biya musu karatu ba ga shi ya mutu yana malami ba duk duniya ina ne ba a ji labarin kalarawi ba sai dai ba hausa a guri ba haka ba ne kuma ka ji yadda yake wa kanshi ya ce duk kano ba wanda zai iya wannan karatun kuma ba gaskiya ba ne ka je ka yi ka gani mana in ba ga tsoro ba to abin da ake so da kai shine in allah yau babanka ko yayanka ko wane ne baiwa ta ilimi wannan baiwar ita ce za ka yi kokari ka ci moriyarta yanzu dai kuna ga gashi mahaifin shi ne sai zauna ya koyi karatun shi kenan gashi yau mu ma muna cin tabarrukin wannan biyayyar da yau uban shi jama'a mun gane wannan da kyau ko shine sai yake cewa haddathana Abu Bakarin Muhammad ibn Ishaqa haddathana Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib haddathana Abu Usama an Hisham ibn Urwa an abihi an Sufyan ibn Abdullah as-Saqafi qala Sufyan dan Abdullah as-Saqafi yace qultu ya Rasulullah nace ya manzon Allah kulli fil islami qawlan ka faɗa min wata magana a musulunci la as'alu anhu ahadan ba'daka ina son kai mun bayanin wata magana a musulunci wadda in dai game da wannan matsalar ne ba zan sake tambayar wani ba kai wannan kayi tambaya da kake neman gamsuwa dan annabi ya maka jawabi kuma waye zai maka jawabi kuma bayan shi babu ba wani wanda zai iya kara gade da zakin baki ba wanda za a iya gwada magana shi da ta annabi sallallahu alaihi wasallam imamu malik haka dan fodiyo ya kawo a cikin iya sunna imamu malik ya ce duk sanda mutum ya zo da zakin baki da kara gade kawai sai mu bar sunna ai duk zaƙin magana da laushinta da daɗinta akan harshe babu kamar magana annabi sallallahu alaihi wasallam to yace ya manzo Allah a musulunci nake so ka gaya min maganar da in Allah ya so ba zan sake tambayar wani ba qala sai annabi yace gata qul amantu billahi summa istaqim ka ce kayi imani da Allah ka ce amantu billahi nayi imani da Allah summa istaqim kuma ka tsaya akan imani da Allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ko Allah ta kafu wala ta hazan a nan duniya in kai imani da Allah ka tsayo akan imanin nan ranar gobe kiyama ana tashi cikin fargaba da ɗarɗar kana tashi daga kabarinka sai ga mala'iku suna cewa ka kwantar da hankalinka ba tsoro ba bala'i ba matsala yau wa abshiru bil janna sai a ce kai albishir ma da aljanna maraba aljanna ta ne maka maraba shikenan taka ta yi kyau kenan to tsayuwa akan imani da Allah nan ne matsala take inda qul amantu billahi kowa ma sai ya ce amantu billahi amma al-istiqama tsayuwa akan imanin anan matsala take shi yasa al-imam at-tirmidhi ya ruwaito hadisi sahihi annabi yace shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hud da ta sauka annabi ya ce ta firgita ni gabana ya faɗi har sai da furfura ta fito min tun lokacin furfura bai ba ka san masifa in ce masifa furfura na fito maka shi yasa kaji Allah ya kira alkiyama ya mata kirari yawman yaj'alul wuldana shiba rana ce saboda bala'in ta sai kaga yaro dan shekara uku da furfura dan shekara biyu dan shekara biyar dan shekara goma da furfura yanzu kai da kake rayuwa a bariki kana kaduna ne abuja ne kano ne kana shan man gyada da maiko da ni'ima sai ka ga har yanzu furfura bata fito maka ba in ka tafi ƙauye ka ga abokinka da aka yi muku kaciya tare sai ka je ka samu duk furfura ta yanyame shi haƙoran shi duk sun watse me yasa wahala tana sa furfura ta fito wa mutum sai annabi ya ce da suratu hudu ta sauka da ita da surorin da suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabagaw da kai da waɗanda suka bi ka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ku tsayu akan hanya kar ku kauce ba ja da baya ba dama da hagu ku tsaya akan hanya daram annabi ya ce sai da gaban shi faɗi sai da furfura ta fito min shine ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudu ta sa furfura duk ta fito mini da ita da sauran surorin saboda an ce fastaqim kama umirta ka duba maganar nan ka tsaya kamar yadda aka umarce ka ba a ce gwargwado ba fa cewa aka yadda ake so ɗari bisa ɗari wanda dubi qur'ani yadda yake bayyana dan adam cewa kalla lamma ya qabi ma amara ga ka ka kwanta ka mutu kana kabari ne ko kana ina Allah ya ce baka gama mishi abin da yake so ba sai aka ce kuma Allah fa ya ce maka ka tsaya kamar yadda aka umarce ka haka duk wanda ya tuba ya musulunta ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya tsaya akan hanya kamar yadda aka umarce shi annabi ya ce wannan abu ya min nauyi na firgice matsala ce matsala sai da furfura ta fito mini shine anan kake jin wannan kuma mutum annabi yake gaya mishi tun da dai kana son in faɗa maka maganar da ba za ka sake tambayar wani ba to ga gajeruwar magana takaitacciya mai cike da ilimi da albarka ka ce ka yi imani da Allah kuma ka tsaya akan imani da Allah in kai imani da Allah baka karya baka zuwa kai fasikanci baka zalunci baka cuta baka gulma baka kazafi baka zagi baka sharri baka cin dukiyar mutane baka kawo bala'i baka haddasa fitina duk wannan a ƙarƙashin mai a ƙarƙashin imani da Allah don haka kaji Allah ya ce inna ma yaftaril kadhiba allazina la yu'minuna kadai waɗanda suke kire kirkira ƙarya su danganta wa Allah su ne waɗanda ba su yarda da Allah ba duk mutumin da kaga yana ƙarya bai yarda da Allah ba bai da imani yanzu ƙarya nawa ake yi haka siddan sai mutum ya je gidan rediyo ya zauna ya biya kuɗi sai ya ƙarya saboda ya kara kujerar zaben shi saboda ya kaza sai ya tafi ya biya kuɗi a hira da shi a rediyo ne a jaridu ne tashoshin talabijin ne kafofin watsa labarai don ya je ya bata wani ɗan takara shi ya san ƙarya ike fa Allah ya ce duk wanda kaga zai iya ƙememe ya shafa wa idan shi toka ya yi ƙarya wannan mutum bai da imani ne in yi imani da Allah ba zai iya ƙarya ba shi yasa al-Imam al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah waliyan Allah tabi'ai wanda a gidan manzon Allah aka shayar da shi nono a ɗakin Ummu Salama yace wallahi ko da ƙarya halal ce ni ba zan yi ba saboda Allah ya ce masu yin ta ba su da imani yace to ko da an ce ba komai yace ba zan yi ba domin za ta rage maka daraja ka duba Abubakar Siddiq yana musulunci aka ce ranka ya daɗe me yasa kai ko a jahiliya tarihin ka ya nuna baka taɓa shan giya ba me yasa ne sai ce saboda zub da mutunci take amma yanzu kai kana musulmin kana komai sai ka je ka ɗaga katan guda na giya sai ka shanye a gaban arna kuma gobe sai ka je dan munafunci sai ka fito kana cewa wai ai shari'ar musulunci sai su ganka a cikin talabijin sai oga this one no be the alhaji wey come here yesterday ba alhajin da ya zo jiya nan ya sha giya bane kuma yanzu ya zo fito yana ce sai ya zan kuna bata wa musulunci kuna wa musulunci abin kunya Allah ya kiyaye قال أدام الله ذله حدثنا الحسين بن مسعود رحمه الله أم أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري هوازن هوازن suna ne na asalin kabila amma wannan sai zama sunan mahaifin wannan malamin abdulkarim al-kushairi قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسفرائيني الإسفرائيني ko al-isfirayini haka ake karanta sunan wuri biyu ko ka sa yi ni kamar yadda kaga ya'un ta jaya ya da kasara ta jaya ya da kasara yi ko karatun allo ko to yi ya jaya sai zama al-isra'ini to ana iya karanta suna wannan malami na suba haka ko al-isra'ini duk ana iya karantawa قال أخبرنا أبو عوانا يعقوب بن إسحاق كاجي الإمام أبو عوانا سن هدي أكن هنيا الإمام البغوي كينا من لتاف مسلم قال حدثنا أبو داود الحراني حدثنا علي بن عبد الله وانين علي بن عبد الله أنا ابن المديني مال من بخاري كينا قرر مال ميني قمد سنين إلا إن مسألة مسألة حديثي وانا مال من سيديشي matsala in ta zama matsala dan abin da ake kira matsala a hadisi fa ba wai rauni ba gashi karara a'a duk inda aka ce ga kashin tantabara a saman hularka ai kowa zai iya ganin ba makaho bane to wannan ba matsala bace amma mecece matsala a hadisi ita ce matsalar da malamai da dama sai su duba su ce ai wannan lafiya launi wani yana zuwa sai ya ce a'a akwai matsala anan a dai duba to wannan ita ake kira illa to wannan malamin al'imamu aliyu ibn abdullahi ibn madini Allah ya mai baiwa a kanta ashe ya samu wani littafi ne daga cikin littattafan da malaman da suka rubuta ya tsaya ya naƙalce shi ya fahimce shi to sai ya zama imamul bukhari almajirin shi ne to imamul bukhari kuma fatin yana da kaifin basira sai ya ga anya maganan nan da malam yake faɗi ba ba magana ce wadda asali a cikin kwakwalwar shi ba shi ma kamar karantawa yayi rannan sai imam bukhari ya lallaba ya je gidan ibn al-madini ibn al-madini baya nan sai ya samu yara sai imam bukhari ya zo da dan cincin ne dan biskin ne haka ake wa yara imam malik in ya je aka biya mai karatu a masallaci sai kuma ya bi malamin shi ibn abi zinad gida to in aka je yara sai su ce baba baya nan to imam malik sai ya dan zo da dan cincin din sha aljihu ko dan dabino haka in ya ba su suka danci suka danci sai ce malam na nan sai su sai su kuje ku ce maliku na sallama haka ake yi abin sai da dabara to haka wannan sai ya tafi da dan cincin din shi dan tsaraba shi da ya ba yara suka ci sai ya ce cikin littattafan malam babu wani littafi wanda a bangon shi akwai kalmar al'illa haka sai ɗaya ce bari je ina zuwa saboda ya dan samu abin duniya ya ci eh mana abin duniya ya ci mala ka gani shikenan malam ya shiga ya bincika ya bincika sai gashi da kitabul illa ya dauko ashe ga wani katon littafi yana bayani akan yadda ake gane illa imam bukhari nan da nan ya durkusa ya zo da takardu ya zo ya kwafe shi fas sai ce mayar ka adana yadda yake shikenan imam bukhari ya je sai ya bi dare sai ya haddace littafin sai aka zo makaranta to da ibn madini kullun yayo nadi sai zo sai sako matsala me kaza duk sai ta gagara sai a ce an baka gari akramakallahu malami uban malamai sai sai bada ansa yau sai ya ce me kaza sai da kowa ya shiru aka kasa za a bada gari sai imam bukhari ya haka sai amsa gobe jibi kashe gari sai ya koma gida ya tare yara ya ce muhammad bin ismail bai zo gidan nan ba a ya zo yaya aka yi sai a yan ɗauko mishi kitabun illa ya ce kun kashe ni dan jalin da muke barazana da shi kuma kun ɗauko mishi ya azuna wani lokacin dama malamin da nazari yake fin ɗaliban to kuma an je ɗan masdarin kuma source of abin nan research din nashi kuma kun bayar an haddace to shine to shine aliyu ibn abdullahi ibn al-madini kenan shine yace haddathana sufyanu haddathana hisham ibn urwa bi hadha al-isnad mislahu al-imam al-baghawi ya kawo wannan isnadin ya hada da wancan haka malaman hadisi suke sun suka kawo maka magana suka kawo maka wannan hanyar sai su sake jawo wata hanyar wadda magana ta iri ɗaya hanyar ta bambanta sai gwama sai zama abin ya ƙara dirka kenan ya ƙara ƙara waccan ainihin magana farko armashi sai ya ce wa haza hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslimun an abi quraibin muhammad bin al-ala'i muslim ya ainihin fitar da wannan hadisi daga malamin shi mai suna abu quraibin muhammadu dan ala wa urwatu ibn zubair ibn al-awwam urwatu dan zubair dan awwam din nan fa kaji sunan shi urwatu ko to mecece alkunya shi sai ce yukuna aba abdullahi ane mai alkunya da cewa baban abdullahi to in ka ji bagawi barin gaya muku wani sirri na sharhu sunna in ka ji ya ce kunyatuhu wane alkunya shi wane to alkunya shi kwaya ɗaya ce amma in ka ji ya ce yukuna ane mai alkunya to yana nuna ba guda ɗaya yake da ita ba ina son ka fahimci wannan sirrin na littafin sharhu sunna kamar muktasar ne muktasar da imamu khalil ya zo a muƙaddima shi sai ya kawo kis mabuɗan littafin sai ya ce in ka ji na ce kaza da kalma wadda ke nuna fi'ili kama in ce suhiha an inganta to wane ne ya inganta in ku ka ji na ce sa'ihun da suna na kira abin ingantacce ya ce to wane nake nufi to in ka ji bagawu ya zo ya ce kunyatuhu alkunyan malam wane kaza to alkunya kwaya ɗaya ce baban wani ɗan kawai ake ce in ku gaji an ce yukuna to alkunya ba guda ɗaya ba ce wato akan yi mai alkunya baban abdullahi ko a ce baban kaza ko baban kaza to sai kawo ɗaya daga ciki saboda wani malamin in zan yana da 'ya'ya da yawa sai ya zama kowa na kiran shi da ainihin alkunya 'ya'yan ne wanda dai asali sunna ta nuna a kira ka da sunan babban ɗanka ko babban yarki ko babban ɗanka ko makamantan haka to sai ya zan kana da ɗa kana da 'ya'ya da yawa sai wani ya ce maka baban abdullahi sai wani ya ce maka baban karimatu sai wani ya ce maka baban idris to sai zan alkunya ka sai ce yawa to irin wannan kakan zama matsala a gurin malaman hadisi wani lokacin domin sai a zan an fi sanin ka da baban abdullahi yanzu kamar imamu ahmad bin hanbali kowa ya san shi baban abdullahi amma kuma yana da ya umamatu sai ka ji wani lokacin an ce baban umamatu ya ce kaza misali karanta fiqh sunna da yazo yana magana jilsatul israha sai ya ce an samo daga baban umamatu waye baban umamatu ahmad ibn hanbali to in ka kware game da wannan to ba rikici amma in baka kware ba sai a kawo maka mutumin kirki da ka san shi da alkunya kaza sai a kira shi da wata alkunya sai ka ji tayi daidai da wani wanda ba shi ba sai kuma ya zama shi wancan kuma ba na gari bane ko kuma ya zama mutumin banza sai a zan ba a kira shi da alkunya shi ba sai a kira shi da wata wadda ba a san shi ba sai ka ɗauka to duk shine malamai suka tsaya suka yi waɗancan tafai da na faɗi alkuna wal ansab bayani akan alkunya sai ce min tabi il madina yana daga cikin tabi'an madina urwatu dan zubair az-zubairu dan awwam ma'ana sahabi ne soja ne gwarzon soja shi ya naɗa kanshi shi mai gadin manzan Allah ne kun san wato sahabbai wallahi sahabbai suna son manzan Allah suna yi wa manzon Allah biyayya lokacin da suke tsoron kada 'yan ta'adda su zo su afko manzon Allah wannan ainihin azubairu dan awwa in dare yayi sai ya riko barandamin shi da takobin shi sai zo ya zauna a bayan ɗakin manzon Allah yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana sai kadai manzon Allah ya fahimci kamar dai babu kowa yau sai manzon Allah ya fara cewa yau cikin jama'a ta ba wanda ya zo gadi na ne sai az-zubairu dan awam ya ce ya manzon Allah kai kwanciyar ka ina nan na zara kan sakali sallallahu alaihi wasallam to shine baban urwatu shine ainihin wato sirikin sayyidina abubakar siddiq ya auri asma'u to ita asma'u ita ta haifi wannan urwatu din jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine aka ce shi urwatu dan zubair shi ya ruwaito mana wannan hadisi urwatu dan zubair dan al-awwam kuma manzon Allah ya yabi shi az-zubairu din yace kowanne annabi yana da yan lele waɗanda yake ji da suna hannun daman shi yace dan lele na da nake ji da shi shine zubairu dan awwam sai ce mata sanata arba'in wa tis'ina bil fur'i ya rasu hijira na da shekara casa'in da hudu a wani ƙauye da ake cewa fur duk irin waɗannan su ne muka bayani a karatun baya cewa in kana son ka gane a ina wannan ƙauyen yake sai ka je ka ɗauki littafin mu'jamul buldan na al-imamu yaqutu al-hamawi sai ce maka wannan ƙauye ga inda yake ga inda yake ga inda yake har yanzu fa malaman hadisi ba su daina rubutu akan wannan ba saboda malaman hadisi su in ba kiyama ce ta tashi ba aikin su ba zai ƙare ba kullum kokari suke su kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce maka gari kaza da kake ji a hadisi kaza yanzu yana cikin kasar Jordan ko yana cikin Kuwait ko yana cikin jiha kaza a bangare kaza jama'a mun gane yanzu ba kamar al-Imam al-Baghawi ba kabarin shi yana ƙauyen Bagshur wanda ƙauyen Bagshur yana cikin ƙasar Turkistan a yanzu Turkistan kuma ita ce arewacin ƙasar Afghanistan to duk irin waɗannan sai malamai sai su bi su gano maka saboda abin yana da alaƙa da ilimi wa huwa ibn sab'in wa sab'ina wa ibnuhu hisham a lokacin da shi urwata ya rasu yana shekara saba'in da bakwai a duniya sannan kuma akwai ɗan shi mai suna ainihin hisham zaka ji ana hishamu dan urwa hishamu dan urwa ina fata an gane hishamu dan urwa ya karbo daga urwa da makamantan haka وروي أن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية الرويتو تيوا سيدنا عمر بن الخطاب يا كرنت wannan aya innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu lallai waɗanda suka ainihin ce Allah ne ubangiji mu sannan suka tsaya akan wannan magana aya ta ainihin wato 30 kenan cikin suratu fussilat to sayyidina Umar aka ruwaito yace kala ya ce istaqamu wallahi lillahi ya ce abinda ake nufi na rantse da Allah shine waɗanda suka tsayu dan Allah saboda Allah walam yarhu walam yaruhu raughana sa'ali ba su rinka waiwaye irin waiwayen dila ba in kai imani ka sa gaban ka sai ka tafi fasda bima tu umar ka ci gaba inda aka umarce ka ba sa waiwaye irin yadda dila ke ka duba dila dila saboda rashin aminci fa aka ce in ya zo shan ruwa bai kifa kanshi yana shan ruwa a rijiya ko yana shan ruwa a bokiti ko a menene sai ya je ya tsoma bindin shi ainihin a cikin kogi sai ya zo ya samu natsatsan guri sai karkato bindin yana tsotsar ruwa saboda waige waige kuma ba zai yi kana shan ruwa ba to saboda bai da amana akan me zai faru to sai je tsoma bindin shi sai zo ya shanye ta ainihin bindin nashi karanta kitabul hayawanul kubra jama'a mun gane wannan da kyau ko to sayyidina Umar yace ana nufin waɗanda suka yi imani ba su rinka waiwaye waiwaye irin na dila ba ya zan sun sa gaban su Allah kadai suka fuskanta وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال الرويت دقى أبو بكر الصديق الله يقال مش يردائي لم يشركوا بالله شيئا ولن سكي إيماني دا الله sun ba su takamo din nan me ake nufi da istiqama shine ba su hada Allah da komai ba to kun ga yanzu irin waɗannan maganganun da bagawu ya ɗauko ya kawo maganganu ne na tafsiri to yanzu tsakanin bagawi da Umar da tsakanin bagawi da Abubakar shekara nawa ne shekara dubu da wani abu ai ko shekara wajen 500 ko 700 ko makamantan haka ma'ana tsawon shekaru dai tsakanin bagawi bagawi ya rasu yau shekara 900 da suka wuce da muka ce kamar shekara 500 tsakanin su da su Abubakar misali to yanzu in yazo ya ce abubakar ya ce ko umar ya ce bai faɗi isnadi ba to wannan shi ake kira al-mu'allaq a cikin ilimin hadisi shine zaka je sai ka je ka duba a cikin kamar tafsirin ibnu jarir ibnu jaririn ya kawo isnadan duk waɗannan baki ɗaya kuma ya inganta su ko kuma ka je ka duba littafin ainihin al-imam suyuti ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur irin waɗannan ake duba dan ai takhrijin irin waɗannan tafsiran na sahabbai da tabi'ai da makamantansu jama'a mun gane wannan da kyau wakila a wata fadar aka ce istaqamu ala ta'a ai abin da ake nufi da tsayuwa din nan shine tsayuwa akan biyayyar Allah yuqalu a larabci akan ce aqama wastaqama ya tsaya ya tsayu daram kama yuqalu ajaba wastajaba kamar yadda akan ce ajaba ya amsa ya ainihin bi abin da ake so a takaice dai wannan shine karshen babin abin da ake nuna mana yanzu kaji ayyukan musulunci kaji babba daga cikin ayyukan musulunci shine imani da tsayuwa da Allah munasabar rufe babin da waɗannan hadisan da ayoyin kenan ayyukan musulunci kai imani ka kyautata ka mutunta mutane ka kawo zaman lafiya shikenan imani ya samu kenan aiki daga cikin ayyukan musulunci sun tabbata za mu saurara anan saboda yadda lokaci ya taho fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah